بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زام تاشي درسينا عشرين دهدو أتكين كراتمو نا ألفية الحديث na imam abdurrahman asuyuti rahmatullahi alai yau sha takwas ga watan rajab jira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da takwas wadda ta yi daidai da ranar sha shida ga watan hudu shekara ta dubu da goma sha bakwai ta miladiya za mu tashi sabon babi sabon nau'i daga anwa'ul hadith shine al-hadithul mu'al ko الحديث المعل الحديث المعل حكى إمام السيوطي الكراشي المعل دلام قدادا المعل Uh, wannan yana daga cikin akwai uh, ta'abirin da waɗansu suka yi sai al-mu'allal al-mu'allal ha waɗansu na ganin lahani waɗansu kuma su ce al-ma'alul shi ma waɗansu na ganin lahani uh, musamman shi ibarar al-ma'alul ya zo a ibarar turmidi da ibnu adi da dara kutni da abu ya al-khalili da al-hakim to ibnu sala da nawawi suka ce a'a wannan lahani wato ya saba ma ka'idar lugar larabci domin ma'alol ismin maf'ul ne na fa'ala to kuma a ba ba babu fi'ili da yake zuwa da wannan ma'anar da za a ce masa ismin maf'ul ɗinsa ma'alol ne da in ka ce a Allah isu maf'ul din a Allah menene mu'allil mu'allil a Allah fa huwa mu'allil afwan fa huwa mu'all mu'il wa mu'all to amma kamar yanda a waɗansu malaman luga suka yi taƙiƙinsa a waɗansu a suka yi tahqiqinsa wannan ya kawo shi a cikin sharhin a cikin sharhin sa na alfiyatul hadith al-ethiopi ya kawo maganganu ya yi istishhadi da maganan az-zajjaj abu ishaq az-zajjaj al-lughawi ya yi amfani da lafazin ma'lul a wajen a wajen ilmin al-arud cewa kafiya wadda take take da illa suna ce masa ma'lul kuma shi ne maksudin malaman hadi shi ne malaman hadi saboda haka ma suna cewa wannan min babi ta dakulun lugatai almuhim wannan abu ne wanda yake an samu daga cikin maganganun malaman hadi saboda haka sawa'un ka kira shi mu'al ko ma'alul ko mu'allal su dai sun ɗauke shi sun mai da shi istila na hadisi wanda yake mai illa kuma maksudin dama ilmin mustala ka fahimci istilahat din malaman hadisi in suka faɗa yake in ka ce sun yi bobanci a ciki to kuma kai da malaman ka kai tarjima da su a duka amma dai su sun yi amfani da shi kuma in ka gani ka gane ga abin da suke yi ga abin da suke nufi sai dai a wanda yake al'aslam ga al'aslam ga ta'abir a amfani da ta'abirin wanda yake shine wanda yake shine zai dace da da lugha din don kaga tun da malaman hadith wajen isti'malin amfanin su ga fi'ilin suna cewa a Allah za su ce a Allahu ibn al-Madini a Allah a Allahu ibn al-Madini a Allahu Ahmad bika faɗi illa saboda haka kaga ismul maf'ul na wannan shine al-mu'al to shi yasa kuma ake cewa masdarin al-i'lan al-i'lan ba at-ta'lim ba inda ba sa cewa al-nalahu bi kaza sai dai su ce a'allahu a cikin ibararsu tsorakatun da a'allahu ne sai ya zamanto daga i'lal sai sunan hadisin ya zamanto mu'al hada afsa in ku aka ce ma'alu to sai a ɗauke shi a babin tadakulul lugatai wato a sanya ismin maf'ul ga abin da yake ba shine qiyasin sa ba tunda kuma ana yin masdari sama'i ba lalle masdari ya zamanto qiyasi ba to wannan shine mabhasin to wannan a yanzu mi wannan mabhasin wannan ilimi ne wanda yake min adab da udu a cikin ilimin hadisi dan haka ma ba wanda yayi wato yayi fice wajen magana a kansa sai kaɗan daga cikin malaman hadisi kuma da yawa malamai da yawa daga cikin malaman hadisi masu ilimin hadisi fadlan an waɗanda ma ba masu ilimin hadisi ba suna shiga zamiya saboda rashin sanin wannan ilimin ba waɗanda suka yi itikaninsa sai kaɗan wanda suka shahara da itikanin wannan fanni su ne ali ibn al-madini da al-imam al-bukhari da kafin shi da al-imam ahmad ibn hanbal da al-imam al-bukhari da abu zur'at razi da abu hatim razi da al-imam al-nasa'i da ad-darqutni wannan su ne suka shahara akwai irin su yaqub ibn shaiba shi ma yana daga cikin wanda ake isharar su bil banan a wannan amma wanda dai suka shahara suka fi shahara su ne wanda na so mu ambato din ma'anar illa shine wato illa baya zuwa a cikin hadisin da wato illa shine sababi wanda yake boyayye wanda yake suka akan ingancin hadisi baya zuwa akan hadisin da rauninsa ya bayyana kana gani kasan wannan hadisi ne mai rauni alal misali a intiqadi zahiri kamar hadisin munqati ko mu'bad ko mursal baya zuwa kuma a hadisin da yake akwai waɗanda ake magana akan su saboda rauninsu in ma ta fuskar adala wa in ma ta fuskar hadda don wani abayi ne ke kowa zai gani akwai wada a ciki illa tana zuwa hadisin da yake zahirinsa ingantacce ne kana ganinsa isnadi na biyu da ittisal da fiƙatun ruwa amma hadisin bai inganta ba to za ka gane kun sa ka'ida kun ce haka ne zai tabbatar da illar da ingancin hadisi gashi ya zo ya cika wannan amma ka ce wannan hadisin kuskure ne to shi yasa har su irin su ibn al-madini sukan ce wannan ilimi namu a wajen waɗansu kamar ilimin duba ne dan ba za wani lokaci ba za su iya ta'abiri da shi ba wani lokaci kuma sai su ce kamar ilimin sairafas ilimin canji umar bai zo ba wannan yake magana cewa ai daga zara an baka kuɗi kana taɓawa daga ce wannan ta cika wannan bandar din ya cika wannan bai cika ba akwai takarda biyu akwai takarda uku daga taba yau da kullum ta za a yi ce wannan aljini ne ya gaya maka amma saboda yau da gobe su ma haka saboda yau da gobe sukan gano illar hadisi shi yasa wata ran imam bukhari da imam muslim ya zo ya same shi ya tambaye shi akan hadisin kafaratul majlis kissa tana nan a cikin nukat na ibn salah ya kawo masa isnadi sai ya ce wannan hadisin la ta ji dufi duniya mitra ba ka taba samun isnadi kamar sa a duniya ba ya ce amma wa huwa ma'alum amma illa ne da shi sai ya ce ya ce bayyana mun ya ce ustur ma satar Allah ya sutar shi abinda Allah ya sutar shi ya durkusa a gabansa ya ce ya tabibul muhaddifin ya tabibul hadithi ilali ka bayyana mu sannan sai ya bayyana masa illa shi ne sai yake cewa ba wanda zai kika sai mai hasada ba wanda zai kika sai mai shi kansa muslim gwani ne a ilimin ilal amma da wannan abin ya zo kusan sai nan a cikin mabhasin wannan a nukar ibn salah za ku ga kisar ibn madini ibn hajar ya kawo ta da wannan mukaddimar mu tsaya mun dawo bayan sallah sai mu zo mu fara insha Allah
رآني مبني من مجهول
mari'a mari'a ri'a ne ko? mari'a mari'a eh ri saboda shi ra'a a ma'ara yuri ri mari'a Mm. ra'a ra'a yura'i ri'a Mm. mari'a a wanda aka ga illatun illa fihi a cikinsa taqdahu fi sihhatihi da take suka akan ingancinsa ba'da salamatin tafi bayan salama wato aminci tafi da take cika to kun ga ta'arifin farko ta'arifin illa ne wannan ta'arifi na biyu kuma ta'arifin me ta'arifin me yayi al-mu'al ahsan ta'arifin al-mu'al can yayi maka ta'arifin illa nan kuma yayi maka ta'arifin al-hadithul mu'al kamar kai ta'arifin inqita sannan kai ta'arifin al-hadithul munqati ko kai ta'arifin irsal sannan kai ta'arifin al-mursal to nan ma haka sai ya fara maka ta'arifin al-illa sannan ya zo maka ta'arifin al-hadithul mu'al duk da yake ta'arifin na farko zai wadatar daga wannan ta'arifi na biyu to mu karanta sharhin sa ya wannan shine mahallin shine bigiran binciken wannan nau'i shine nau'i na 31 wa tabirinsa da ya ambace shi da cewa al-mu'al ajwadu min al-mu'allal ya fi kyau bisa al-mu'allal bilamaini da lam guda biyu لأن الأول مفعول أعل قياسا domin na farko shine al-mu'all ismu maf'ul ne na a'alla fa huwa mu'allun qiyasan abisa qiyasi ko inda a'alla af'ala maf'ulun sa shine a in kace af'ala muf'al ko shine maf'ulun sa to sai kaga kamata yayi a ce mu'lalun mu'lalu a Allah fa huwa mu'lalu to saboda abin nan saboda fiqal sai aka aika yi nakalin wannan fatahar da take kan lam din farko aka mayar da ita kan al'ain al'ilal bin naql kenan aka yi nakalin fataha zuwa ga ain din sai wa zamanto wannan wannan lam din ta zamanto sakina sai aka yi idgaminta cikin lam ta biyu sai aka ce mu'al asalinsa mu'lalun ne to kaga mim da gamma tana nan sai kai naql wannan shi ne ake ce ma al-ilal bin naql sai ka dauko fatha da take kan lam din sai ka dawo da ita kan ain sai ya zama to mu'a to sai yayin da aka dauke a yayin da aka yayin da wannan lam din ta zama to sakina وانفتح ما قبله وانفتح ما بعده kuma abin da yazo na bayan sai wa taharraka ma ba'dahu ya zama to mutaharrik ne sai ake idgamin sa cikin sai ake idgamin sa cikin lam saboda at-tajawuz saboda tawalil al-mutamathilai da lam da lam duk ɗaya ne sai ayi al-idgham sai aka ce mu'allal sai aka ce mu'allim mu'allim na'am bi khilafi thani sabanin nabiyun ay ma'lul مفعول علل معلل مفعول علل اسم مفعول نا علل ne tunda allala zai zamanto muallalu shine ismin maf'ul dinsa ko ko ba haka bane siyaqul maf'ul da ismul fa'il da ismul maf'ul af'ala in kace af'ala me ismul fa'il din af'ala muf'ilun ismin maf'ul dinsa muf'alun ko to in ka in kace allala in kace in kace af'ala in kace ai fa'ala kai in kace fa'ala in kace fa'ala abin nan bit tashdid me ismin maf'il ismu fa'il dinsa ha fa'ala muf- mufa'ilu mufa'ilu eh? to ismin maf'ul ɗinsa kuma ba mufa'alu ko mufa'alu Um, ah, me za a kawo misalinsa qarraba muharribun wa muqarrabu Hmm? Eh, qaddara eh muqaddir wa muqaddar Hmm. ba ga shi ma hausa muna cewa muqaddari Eh, muqaddar to kaga wannan kama in aka ce allala ala wazni fa'ala zai zamanto mu'alli eh, zai zamanto mu'allalu ko mu'allalu to shi ma sai ai naqal eh ai shi- ai shi babu wannan naqal haka ne dama mu'allal to
قال المصنف mu'amalan yace وهو wa huwa lughatan a lugha allala dinnan أصحاب bi ma'ana alhahu bi shay ya shagaltar da shi da abu wa shaghalahu ya shagaltar da shi
وليس هذا الفعل bi musta'malin fi kalamihim wannan fi'ilin ba a amfani da shi a cikin zancensu da ma'anar illa وقع في عبارة جماعة في عبارة جماعة من الكفار ya zo a cikin ta- a cikin z- maganar wata jama'a ta malaman hadith التعبير bil ma'lum suna ambatansa da al ma'lum sukan ce al ma'lum al hadithul ma'lum إلى علم لها to an ce wannan lahan ne لأن أصل daga cikin wannan al-ethiopi ya kawo waɗanda waɗanda suka ce haka ɗin ya ce waƙad waƙa a fi ibarati kathirin min al-muhaddifin tasmiyatuhu bil ma'lum kat-tirmidhi wa ibn adi wa darqutni wa abi yahl wa abi ya'la al-khalili wal hakim wa ghayruhu wa ghayrihi to kaga waɗansu daga cikin su ga sunan sai dai za ka gansu duk in ban da a dukkaninsu 'yan ƙarni thalifi na لأن لأن اسم المفعول من أعلى الرباعي domin ismul maf'ul daga a'alla ar-ruba'i لا يأتي على مفعول ba zai zo ala maf'ul ba maf'ul sulafi ne na'am وعلة الحديث yace wa illatul hadith
أي أقل ay ilaluhu illolin hadisi أصغر asbabun sabubba ne إنسان kal irsal as wato kaga wannan sababi ne al irsal wal idtirab da wato rashin ah, riwaya ta fuskoki daban-daban ba tare da rashin ikon a- a rinjayar da daya akan daya وإدراك wal idraj da shigar da lafazi wanda baya cikin hadisi a cikin matani وغيره da sauransu waɗannan su ne ma'anan asbab ɗin asbab ɗin da yake nufi su ne irin waɗannan wato abubuwan da suke suka akan akan ingancin hadisi da kuma abubuwan da suke suka akan ingancin hadisi imma dai aljarh in- wa imma al-itta imma jarhur ruwat ko a- a- adamul ittisal to waɗannan su ne kamar kaga kamar su irsal ɗin kenan a- kamar iddirab wanda iddirab ne yana komawa ya zuwa ga jarhar ruwa da yana nuna akan rashin bab haka zalika idraj to su ne ma'anar asbab ɗin
خبرت hafat wadda ta buya ai wa ghamad- wa- wa ghamidat mm, kuma ta buya a- wato shine ya zama tsamto masu rinsi
تقرب في صحته أي الحديث da take illa da take suka a cikin ingancin hadisin حين وقفت yayin da waɗannan asbab ɗin wafat suka cika a cikin hadisin مع كونه tare da cewar shi hadisin بحسب ظاهره da wato a bisa gwargwadon zahirinsa assalama lafiya da aminci daga wannan illa min ha daga waɗannan sabubba
ومعرفة الحديث don aka sanin ilalul hadith من أجل عمومه yana daga mafi girman il- ulumul hadith وعدمها kuma mafi wato rintsinsa وأشرفها mafi gir kuma wato mafi ɗaukakarsa
وإنما يأتلقه بذلك أهل الحب حفظه ba wanda yake hange wato ya samu sanin wannan fanni sai ahlul hifzi ma'abuta hadda والخبرة wal khibra da gogayya yau da kullum
والفهم wal wal fahmi thaqib da kuma fahimta wadda take wato mai kaifi
ومن ثم wa min thamma daga nan ne lam yatakallamu fi lam yatakallam fiha ba wanda yayi magana akan wannan fanni illa إلا النظر illa nazar sai ɗan jama'a kaɗan قبل الدليل kamar Ali ibn al-Madini mal Ali ibn Muhammad ibn al-Madini an ce masa ibn al-Madini asalinsa ɗan Madina ne malamin Bukhari
وأحمد wa Ahmad ibn Hanbal البخاري da Bukhari da Yaqub ibn Ab- ib- ib- Yaqub ibn Shayba ba ibn Abi Shayba ba Yaqub ibn Shayba ana kuskure Uthman wato a, ibn Abi Shayba Uthman ne da Abubakar amma Yaqub daga cikin muhaddisin shi ibn Shayba ne ba ibn Abi Shayba ba
وأبي حاتم والدار da Abu Hatim al-Razi wa Darqutni da a, a, al-Imam a, Abu al-Hasan ad-Darqutni قال ابن المهدي Abdurrahman ibn al-Mahdi yace أنا أرجع إلا الحديث wato wallahi na san illar hadisi أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليس فيه ya fi soyuwa a gare ni bisa na rubuta wato na ruwaito hadisai ashirin da ba sa tare da ni hadisan da ban sani ba ya zama to na samu fa'idar waɗansu sababbin hadisai to na san illar hadisi ɗaya wanda yake yake tare da ni ya fi min bisa a ce in samu sababbin hadisai da yawa
إذا to تكرر kun ga wannan ya nuna muhimmancin fannin kenan na'am إذا تكرر ذلك to idan wannan ya tabbata حدد الحديث أربعة to a- a- a- wato a faɗa a- wato a iyakance alhadith almu'al wato a faɗa haddinsa shine ma'ana ta'rifinsa
بالنسب bin nasabi shine alhadith almu'al maf'ulun muqaddamun an fa'ilihi an kaddamar da maf'ulun akan fa'ilinsa
وهو من قدرها fa'ilin shine man qadrama ai wanda ya nufi wato sanin iyakar hadisi almu'al falyuhaddid to ya iyakance shi kun gani an kaddamar da maf'ul din akan alfa'il na'am ai أي قصده حده kasa da haddahu wanda ya nufin iyakance shi لأنه shine ما أي أحاديث shine alhadithul ladhi
جاء فيه علة da aka ga illa a cikin sa taqdahu fi sihhatihi da take suka a cikin ingancin sa أي الحديث بعد الظهور ba'da zuhuri salamatin bayan bayyanar aminci tafi wadda take cika a cikin sa
ولا يملكها إلا الحق babu wanda yake riskar wannan wato na'am to sai ka karanta wannan uhum. Wo- tafi uhum. yudrikuha وهو الحاجة بالتفضل والخلق مع قرائن ويحتمل na'am lil wahmi bil irsali aw bil waqfi a- aw aw tadakhulin kai aw bi tadakhulin bayna hadithaini hakaw ya kamata a ce akwai a- a- to aka yace nan ma kaga babu ba din amma sai naga zai kare ai baitin o a'a lil wahmi bil irsali aw bil waqfi aw tadakhulin bayna hadithaini hakaw na'am mm. na'am yudrikuha ita wannan illar yudrikuha al-hafiz ma makiyayi babban malamin hadisi yana fahimtarta yana fahimtar samuwarta bit tafarrudi saboda kadaituwar wani rawi da riwaya wal khulfu tare da sabani ya kadaita kuma ya saba ma qara'inin tare da qara'in nan ya mayar da wannan nan kun ga yayi a tanwini yayi sarf a wajen mamnu' min as-sarf tunda qara'in mamnu' min as-sarf ne ko kama ataye yace ma'a qara'ina amma sai yace ma'a qara'inin yayi sarfu saboda larurar shi'ar ma'a qara'inin tare da waɗansu wato dalilai al-qarina kamar mun mun- mun yi ma- mun taba magana akan ma'anar qarina ko shine dalili wanda yake wato a a a dalili khariji dalili wanda yake ba za ka ce qat'an bane amma wanda yake rinjayar da ahadul ihtimalai ɗaya daga cikin fuskoki shine wanda kama a turanci za ka ji ana ce masa circumstantial evidence wato ba dalili ne qat'i ba an da dalili ne qat'i ba ta zamanto hafiya ba dalili ne wanda yake ba zahiri ba amma ana yana shiryarwa ya zuwa ga ɗaya daga cikin fuskoki ma ƙara'inin tare da ƙara'in wato dalilai waɗanda suke a harijiya wato ba a- ba- ba- ba- ba- ba dalilai waɗanda suke a cikin ainihin matsalar ba fayahtadi sai ya shiryu da wannan dalilan ƙara'in ɗin sai ya gane lilwahami da kuskure idan an yi kuskure din kuskuren nan bil irsali da kamar wato hadisi wanda yake ai wahami da irsal wato hadisi ne wanda yake irsali ne aka yi amma shi sai ya yi wahami bai gane irsal din ba au bil waqfi ko kuma bil waqfi hadisin mawquf ne amma shi kuma ya ruwaito shi da kuskure yayi wahami ya mayar da shi marfu'i au tadakhulin ko kuma shigar shiga da juna tsakanin baina hadisai ne tsakanin hadisai guda biyu hakawo haka suka hikaito kun fahimci wannan wato nan ya nuna mana amaliyatul i'lan yaya ake gano illa na farko dai ya nuna maka yudriku al-hafiz ba wanda yake gano ta sai al-hafiz sai wanda ya tara ilimin hadisi ya kiyaye shi ya san turuf ɗinsa to shi ne yake riskar yake fahimtar yake gano ta yana gano ta ɗinnan ta wata hanya ta hanyar tafarru in aka samu wani rawi ya kaɗaita ya roito abinda ba wanda ya roito shi sai shi wal khulfi bayan tafarru kuma aka samu saɓani aka samu mukhalafa ya saɓa ma wanda wanda ya fi shi ko ya saɓa ma wanda suka fi shi yawa ma ƙara'in tare da waɗansu hujjoji dalilai fa ya to sai ya gano da wannan hujjojin bayan an samu tafarru da mukhalafa sai ya gano wane ne ya kuskure ya yi wahami bil irsali ya yi irsali a inda ake ittisali awil waƙafi ko ya yi waƙafin hadisi a inda ake rafa'insa au tadakhulin bayna hadisai ko kuma hadisai ne guda biyu sai ya shigar da su suka zama to hadisi ɗaya eh ya sa musu isnadi ɗaya ya mayar da su hadisi guda ɗaya ta fuskar wahayi to kaga ba wanda zai iya gane wannan sai alhaji to wannan shine ma'anar illa kaga zaka ga a dukkan shurut sun cika hadisi da yake an ruwaito shi ga isnadin sa nadhif amma an ruwaito shi mursal sai ka dauke shi kan cewa wannan hadisi ne sahihi mursal bayan kuma wanda ya irsali kuskure ko kuma sahihi ne abin da muttasil an siyo hadisi muttasil amma wahami aka yi mursal ne wani ya mayar da shi ya miƙar da isnadin ya cika shi na'am kaga wannan ya nuna maka cewar a inda akan samu ilalul hadith a wajen a تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف تعارض تعارض الرفع والوقف ده كما إدخال حديث في حديث إدخال حديث في حديث شما كما هنا هنا ده سورة الإدخال وان ده سكيتش مثلا القلب نوع إننا قلب قلب الحديث إما قلب الراوي وإما قلب الإسناد وإما قلب الحديث wannan a dunkule kenan to sannan kuma duk daga baya za a zo a kakkawo su inda shi kansa makulub din ma za mu zo mu karanta shi shi kansa ta'arudul wasl wal irsal za mu zo mu karanta shi na'am na'am إنما يعلم يعلم a a ka wuce wala yudrikuha illa al-hafiz shi kaga ya ce shi ya kaddara la wajen yudriku hal hafiru bit tafarru sai ya ce wala yudriku hal hafiru to kaga mun ni nan babu illa din Hmm? ai wannan kuskure ne sai dai nusarsa ce don kaganan al-ethiopi san bai kawo wannan ba ya ce sun mazakara tsariƙa ma'arifata tilkar illa bi ƙauli yudriku ha a illatar ƙadiha alhafi bin tafarruki muta'allifin bi yudriku ha ai bi sababin tafarruki ra'ayi gudani saboda haka wannan to yi
لا يدركها إلا الحادث
to ya za ka yi da bin tafarru ya za ka yi bin tafarru wala ya jiru kala hafizu bin tafarru a to ai yana cikin ai yana cikin ai yana cikin jumla ha yudriku hal hafizu bit tafarrudi a cikin a cikin baitin haka yake yudriku hal hafizu bit tafarrudi to in ka kaddara la kace wala yudrikuha ina illa din daga ina ta fito wala yudrikuha illa al hafiz daga ina aka samu illa to a shari'i ya za a yi a sanya ta a shari'i an canza masa abin da yake faɗa in ka ce wala yudrikuha illa al-hafiz yani ma'anar haka ne wala yudrikuha illa al-hafiz al-mutqin to an ji haka ne to bi tafarrud fa tu'rafu bi tafarrud wannan tafsirin yayi yawa la ta taji ila hadhihi tafsira ba ka da bukatar su
على الحديث إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها تداخل فيها مدخل wannan duk sharhi wannan duk magana hafi da hakim ya kawo ta da alaka da fakkin abin da shi su ya faɗa mai sharhi farkon abin da zaka yi kai fakkin abin da malamin ya faɗa tun annazim ya faɗa sannan ka kawo ƙarin maganganu da suka dace da nasa da za su yi sharhin maganganunsa amma ba kai fakkin abin da ya faɗa ba baka warware shi ba ai ba haka ba zai yi ba haka saboda haka wannan takdirin duk ba shi da bukari ba shi da bigire saboda haka ku kyala wannan waladin ku ce la'allahu a- a- abin nan ku- ku sanya cycle a kanta la'allahu eh wa la'allahu khata da illa din ma Mhm. yudrikuha al-hafiz al-mutqin shikenan ka tafi haka yudrikuha ita illan nan al-hafiz al-mutqin babban malami makiyayin hadisi mai itqani shine yake fahimtar ta yana fahimtar ta kai, yana fahimtar ta qala al-hakim mhm إنما يعلل الحديث إنما يعلل الحديث أنا إلا أنا بين إلا الحديث ne بقوله ta fuskoki ليس للجرح فيها مدخل wanda wato aljarhu ba shi da madhal a ciki in dai za ka ga hadisi a ce wannan fulanun da'if fulanun kazzab to wannan ba illa ba illa ba illa ta hadisi kenan dan jarh illa dan jarh wato sababi ne jali Hmm, abu ne a bayyane kowa ma zai iya zuwa taqribul tahdhib mai aka ce shikenan gashi ai da'ifi to nan ba illa ba ne shi yasa yake cewa illa kawai ana fahimtar ta ne ta hanyar da aljarh baya shiga cikin cikin raunin hadisi ba hadisin da illa su take bayyana da jarh da wato jarh guwat shine ake a, illanta shi ba
والحجة في التعليم عند hujja a wajen illantar da hadisi a wajenmu حفظ da hif fil hif hayy- haddace wato asanid wal faham da fahimta والمعرفة ده سني سن الرواة ده سن الطبقات تنسو لا غير ما ونا ما ونا ما ونا ما ونا الله الحفظ كاسن أسانيد الفهم كما كفهم شيء أبنا أوجه الوفاق ده أوجه الاختلاف والمعرفة كاسن رواة كما كاسن طبقات تنسو cewa idan wane da wane suka haɗu wane ya fi shahada idan malami kaza ne amma in ba malami kaza ba ne ɗayan shi ne mahadda duk sai ka san wani shi ne alma'arifa to da ka sai ka tara bayan kawai ka san aljar wa ta'adil kuma sai ka san ilmu tabaka tabakatun ruwa yayin da malamai suka yayin da almajirai suka haɗu daga rawi malamin su mai ɗalibai da yawa suwaye yan aji ɗaya suwaye yan aji biyu suwaye masu zuwa koyo suwa- suwaye masu zuwa koyaushe suwaye masu yau su zo gobe ba za su zo ba wanda wata ran an faɗi riwaya sun ji wata ran ba a faɗa wata ran an faɗa ba su ji ba saboda haka sai su je su ɗauke ta alal jihadda inda aka saba ce duk irin wannan Eh? na'am
وتؤمر بالتفاوض fatu'rafu to bisa wannan abubuwan aka hada in alhafiz ya hada alhifz wal fahamu wal ma'arifa sai ya gano illan nan bit tafarrud ta hanyar samun kadaita a wajen riwaya ay tafarrudun rawi lahu kadaitar rawi da riwayar wa bil khulfi da kuma al muhalafa al khulfi sabani shine muhalafatu muhalafati ghairihi lahu sabawar wani sa gare shi tare da kuma wato waɗansu dalilai tum- a- a- tambanmu ila zalik take haɗuwa tare da san- da wannan abin da aka samu na tafarruk ɗin to shi wannan alhafiz ɗin sai ya shiryu ya gano lil wahami wannan lam ɗin litta'adiya ai fa yahtadi a- d- d- fa- a- a- a- wato fa ya'rifu al-wahm to amma tunda an yi amfani da al-ihtida ihtida lazimi ne dole in kana so ya ta'addi ya ta'addi sai ka kawo masa harful jar fa yahtadi lil waham ay bi ma'ana fa ya'rifu al waham sai ya fa- sai ya gane fa yafhamu al waham ko kuma fa ya'rifu al waham sai ya ya san wahami shine kuskure ay ar-riwaya ala ala sabili tawahhum min ar-rawi riwayar da tazo ta fuskar wahami daga rawi wahami shine yana tsammanin haka ne ya faɗi ta ba tare da ya tabbatar cewa haka ne ba bil irsali fil mawsul yayi irsa ayi irsali a cikin hadisi mawsul a fil marfu ko kuma ayi waqafin hadisin da yake marfu ko kuma da shigar juna tsakanin hadisai ay dukhulu hadithin fi hadith shigar hadisi cikin hadisi aw ghairi zalika ko wani wannan daga dukkan abin da suka hikaito na daga abubuwa alƙadiha masu suka ka tadlis alƙadih kamar tadlisi mai suka wato mai illantar da hadisi wal iddira da ruwaya da yin riwaya ta fuska daban-daban ba tare da rinjayar da fuska ɗaya ba bi haithu yaqwa ma yadhunnu faqada bi da'fihi aw rabahu fa a'rada bi haithu yaqwa ta fuskar da wato wa'annan fuskoki din da suka zo na bai- na wahami zai sanya shi ya kuwa ma ya hun sai ya karfafa abin da yake zato faqada bi da'fihi sai ya hukunci cewa wannan hadisin da'ifi ne aw rabahu ko kuma wannan hadisin ya sanya musu kokanto fa a'rada sai ya kauda kai daga gare shi ka gani abin mabni ala ghalabati dhann ba qat'a dhann shi yasa za ka ga wani lokaci sai wani ya saba musu ya za ga wani lokaci sai wani ya saba masa shi sa za ka ga bukhari da muslim da suka ruwaito hadisansu addar kutni shi sai ya ga kan cewa waɗansu daga cikin hadisan suna da illa sai ya zo ya yi so a cikin al'ilzam a cikin attatabbo kuma malamai da suka zo bayansa abinda addar kutni yake ganin illa ne waɗansu da kan cewa a ba illa ba domin shi dar kudni da ya yi ne binan alama ya kuwa alaman ne abinda yake karfi a cikin zatonsa a cikin waɗannan abubuwan da dar kudni da raddin da ibn hajar ya masa a fitar da na fitar da ƙa'idodi bawabi na wannan ilimin sun kai guda hamsin da hudu domin addu'a Allah ba ni dukkan da rubuta su a cikin littafi ka'idodi masu muhimmanci a wannan fannin daga abin da ya faru tsakanin dara kotuni da bukari da musulmi bawabi na al'ilal da haka na ɗauko da na rubuta hudda da ishe zan yi a doktora da na kaiwa malamin mu doktor abdulaziz al'abdulatif Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa ya rasu ya ce wannan doktora uku kake so ka rubuta da wannan hudda in ta yi na ɗauko ta da tsawo sai ce wani aiki tura uku za a yi mata da wani dole ya ɗasar ba amma huttar tana nan kuma allah ya daɗa niyan sai na samu na allah ya yi kafin rai halinsa amin ku yi mun addu'a allah ya ba ni iko da idan na ganin yana da muhimmanci abinda ibn hajar kuma abubuwan da ibn hajar ya yi su wato da yawa mutum zai karanta su ba zai ma fahimci waɗannan ba sai idan ya himmatu da wannan fannin idan ka je mallin ibn hajar ɗin da nufin kana so ka ga abubuwan da ya yi na ilan amma shi kawai zai faɗa ne haka sau da haka mai karanta fatul bari ba lalle ma ya yi la'akari da wannan ka'ida bayan kuma ka'ida ce mai tsada ya faɗe ta ba lalle mutum ya la'akari da wannan batun da ba zai zo ya ce ga ka'ida ta ilal ba kula da ita ba kawai zai faɗe ta ne haka so da yawa wanda zai karanta fatul bari ba zai damu da wannan batun don yana so ya karanta fatul bari ya gane hukuncin hukuncen da ke ciki ko ya fahimci hadi amma ba kowa ne yake so ya ga ya fahimci illa ba yasa nake rigima da mutane a wani forum nan idan wani ya ce zai taɓa hadisin buhari don duk wanda ya ce zai taɓa hadisin buhari a kan inganci to ya san ya yi shirin yaƙi bayan abinda irinsu ibn hajar suka yi ka ce za ka taɓa hadisin buhari cewa yana da illa ka gano yana da illa a sai ka yi shirin da gaske ba za ka kai ba ma kai ba za ka kai ba don da za ka kai na wanda suka gabaninka sun kai na
kan irin wannan ka'idar ne a shekul albani ya yi kansa ko shekul albani shi a musulmi ne yawanci a buka yawanci bai ayi albani bai taba bukari na'am ta fuskar yadda wato yake karfafa kuma ya kuma ya zama to galibi ba galibin abin da yake zato min zalika na wannan wato sababi da ya gane sai shi wannan alhafiz sai ya hukunci a lokacin bi za'afihi da raunin hadisi ko kuma ta fuskar aurabahu wato nan bai zamanto yabwa ala zannihi ba au bi hay au bi rabahu ko kuma ya zamanto wannan sababi rabahu ya sanya masa shakka taraddudi fihi eh fa araba an sai ya kauda kai daga hadisin wa tawaqqafa fihi ya tawaqqufi akan sa wannan shi kage ya dauka aurabahu din nan bilhulfi abin nan bitafarrudi wal hulfi wannan shine shurufi shi kuma duk da aka aka ambace shi a cikin abin da ake nafinsa a cikin sahih ba domin shi kansa shuzuf din nau'i ne na illa to amma shuzuf din da ake nufi a nan shine ashruzu zahir akwai shuzuzu wanda yake hafi shuzuzi wanda yake zahir shine ake nafinsa shi ne ake neman salamarsa ibn da ɗin ya kawo wannan istidraki cewa me yasa suka ce nafi shurur ma anna shurur ma anna shurur min al illa tare kusan aka aka ce nafi al illa in aka ce nafi al illa ya kamata a ce nafi shurur ya fi ya shiga to wani lokaci suka abinda suka ce shine kan cewa ba dukkan illa ce take komawa ya zuwa ga shurur ba dukkan illa ce take komawa ya zuwa ga shurur domin za a iya samun illa ba tare da shuru ba kamar a samu tafarro daga wanda yake ba za a iya daukar tafarro dinsa a annahu fiqa amma ya yi tafarrudi da asali a ba kuma abin da zai masa shaida ba za a iya daukar tafarro dinsa a wannan ba kaga babu shuru a nan tunda shuzur a bisa abin da yake sahihin magana shine al-muhalafa tafarrud kadan ba shi ba shuzur bane na wannan ah, wato auraba aurabahu fa a'raba wannan ma'tuf ne akan yaqwa bihaythu yaqwa ko kuma bihaythu rabahu wannan bihaythu ta fuskar da yaqwa ma yanzu yana abin da yake zato yana karfi sai hukunci a da raunin hadisi ko kuma bihaythu rabahu ko kuma wato bi zata abin da yake zaton bai karfi ba amma ya sa masa shakka da kokonto fa'araba sai ya kauda kai ma'ana ya tawakkufi akan karban hadisi ba zai iya cewar ya ba zai iya cewa hadisin da'if bane sai dai ya ce hada hadith fihi illa na'am
ربما تقصر المرة المعنى على الأرض ترجع على الأعراض
na'am fa rubbama qila lil alim wal lokaci na'am wa rubbama taqsuru ibaratu ibaratu al muallil wal lokaci ibarar malami da yake illanta hadisi tana gagara ya iya ambatan fuskar an iqamatil hujjati ala da'awa kan ya tsayar da hujja akan abin da yake da'awa da cewa wannan hadisin yana da illa sai ya kasa bayani menene illar tasa sai ah wallahi akwai illa ne amma bai kasa bayani wa akan samu wannan وربما إلى الإنعام kai wani lokaci ma za a ce ma ma- malami da sanar da ilmin ilalul hadith من لا يكون من هذا المعنى da wani dalili kace wannan hadisin mu'alli وسكت عن fasakata an jawabihi sai ya shiru ba zai iya jawabi ba
كالسير kasairafi kamar dan canji fi في لفظ naqdi dinari wa dirham wajen wato jinjina si- silai da sisi dan ya jina dan ya jina dan ya gano na jabu da wanda ba na jabu ba وكل شخص لا يحتمل فلان nawa ne ba zai iya gano ba zai iya fus- fus- fahimtar ta yaya akai akai wannan hukuncin ba
وسكت عن shi ne ai aka ce a a na muje watakila ce سكت عن وقوع الأعراض an tambayi abu zur'atar rawi da arwazi والحجة في تعديلكم wai menene hujja ne wajen illantawar haku da kuke yi ga hadisi وقال mu ba mu gane ba haka kuce wannan hadisin ma'alum da ya kuke meye meye hujja ku وقال الحجة shi ce hujja shine ka tambaye ni لهم إلا a- akan hadisi da yake da illa مع قول sai in ambata maka illarsa وهو تقصير المرأة sannan ka je wajen muhammad ibn wara وتسأله shi ma ka tambaye shi ويذكر إلا sai ya gaya maka illarsa ثم تقصير أو حاتم sannan ka je wajen ɗan uwana abu hatimin razi بن عبد shi ma ya illanta shi ثم تبين thumma tuma- tumayyizu kalamana ala zalika alhadith sannan sai ka bambance maganar mu akan wannan hadisin ثم تبين بين الاختلاف idan ikhtilafan in ka samu sabani da juna tsakanin mu فاعلم أن كل منا تكلم عن to kasancewa ko ne daga cikin mu yayi magana ne a bisa muradin sa abin da yaso ya faɗa
وإن وجدت كلمة متفقة in kuma ka samu maganar mu ta haɗu ga baki ɗaya akan abu ɗaya muka faɗa فاعلم حقيقتها to sai ka san hakikanin wannan ilimin fa fa'ala ar-rajulu dhalika sai mutumin nan yaje yayi haka ya tambaye su su su uku fattafaqat kalimatuhum magana su duk ta hatta daidai
فأنا أشهد أن هذا العلم إلهام na tabbatar cewa wannan ilimi ilhami wato fahimta ce da Allah yake jefawa a cikin zukata a wata riwayar kuma ah, innaka aka ce masa innaka taqulu li shay hadha sahih wa hadha lam yathbut fa amma taqulu dhalik ce wannan sahihi ne wannan bai inganta ba. to daga ina kake samun wannan qala ara'aita law ataita naqida fa araitahu da rahimak in ka je wajen dan canji ka bashi siyar sanka فقال هذا جيد وهذا بهرج yace wannan mai kyau ne wannan jabu ne akunta tasal an zalik zaka tambaye shi au tusallima lahu al-amr ko ka zaka sallama masa al'amarin sa qala bal usallim ya zan sallama masa ne yace fa haka fa hadha kadhalika bi tul al-mujalasa wal munadara wal khibra saboda dadewa cikin zama da da, da munadara mm, tattaunawa akan turukul hadith mm, wal khibra da gogayya menene munazara din nan sai a zauna zama za a yi kusan kwana ake yi kamar yadda ake musaffa kamar yadda ake musaffa in alarmomi suke musaffa to haka majalisun munazara suke kowa ya kawo a turukul hadith sai a ce a ɗauki hadisan sufiya yau mu zauna akan hadisan sufiya kawai sai kowa ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo kamar yadda ake musamman din haka aka yi daga kuma ake yi shi yasa za ka ga wani lokaci bukhari ibn hajar yake cewa in ya ruwaito hadisi mu'allaqan ya ce wa qala fulan to wani lokaci hadisi ne da ya rike shi ya ruwaito shi daga majalisin munaba ba majalisin sama ba majalisin munaba
ba shi ba ya kiyaye shi ya kiyaye a in kuskure ne ma ya kiyaye eh to na jin nan za mu tsaya kenan ko walwaju fi idrakiha to ga ya- ya- yanzu a mun ga amaliyar yadda ake yi to waɗanne matakai ake bi don a gano illar hadisi shine walwaju fi idrakiha To insha Allah Allah ya kai mu sati mai zuwa kenan so nan zai zama to darasi na 25 subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk so gobe za mu haɗu karfe 11 ko? insha Allah da Allah a zo da wurdan mu samu awa biyu din
eh a ce ka yi ba a gaban ka ka faɗa ba No. ɗan kashe ba da masu
wannan ba zan ba ka a muna tura a mana bari mu yi sallah muna tura bari mu yi sallah yaran barakallahu
ba ta ta zama jawal wallahi la adam
da suna ajiye mu da ta kasa